بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da shida ga watan safar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na ashirin da uku daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin risala albakuratu sa'ad wallafar al'imamu abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin alqairawani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna cikin babin fil imamati wa hukumul imami wal ma'mum babin da ke bayani game da hukunce-hukuncen limanci da bayanin hukunce-hukuncen da suka shafi liman da hukunce-hukuncen da suka shafi mamu bayan da muka karanta bayanan da suka shafi liman da mamu da inda mai sallah da mutum ɗaya da mai sallah tare da mutum biyu da mai sallah tare da mace ko mai sallah tare da namiji da mace da sauransu sai muka fara biyo ainihin sharhin samaruddani malam mai samaruddani ya kawo cewa bayanan da mai risala yana nuna kenan dukkanin liman in an dube shi dangane da alaƙar shi da mamu da nau'ukansu da muka bayyana to suna kan martabobi ne guda shida martaba ta farko ita ce wadda malam ya gama mana bayani idan ya kasance mutum guda ne zai yi sallah tare da liman to muka ji cewa zai tsaya a ɓangaren shi na dama ne ina fata an gane tare da cewa malam ya yi isharar wasu maganganu na cewa zai dan wuce gaba kaɗan shi liman amma na gaya muku wannan magana ba ta da asali wal martabatu thaniya ashara ilaiha bi qawlihi wa yaqumu ar-rajulani fa akthar khalfahu martaba ta biyu ita ce da malam yake nuni da cewa mutane biyu ko sama da biyu za su tsaya a bayan liman ne me dalilin shi sai ce lima fi muslimin qala jabir saboda hadisin da yazo a cikin sahihu muslim jabir dan abdullahi Allah ya tsara mishi yarda yace qama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li yusalli manzo Allah ya miƙe domin ya salla faji'tu hatta qumtu an yasari rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai na zo na tsaya a hannun hagun manzon Allah fa akhadha bi yadi sai manzo Allah ya kama hannuna fa'adarani hatta a kamani an yaminihi ya juya ni har sai da ya dawo da ni ɓangaren shi na dama sun ja a jabir ibn sakhrin sannan sai jabir ɗan sakhar ya zo wani sahabi ne daban faƙama an ya sare rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma da ya zo sai ya tsaya a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa akhadha bi yadina sai manzon Allah ko eh sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rike hannayen mu guda biyu jami'an mu biyun gaba daya fadafa ana sai ya tura mu hatta aqamana khalfahu sai da ya tsaye da mu bayan shi to kun ga mutum biyu ko sama da biyu inda za su tsaya kenan tare da liman wal martabatu salisa martaba ta uku ashara ilaiha bi qawlihi ya nuni da cewa fa in kanat imra'a ma'ahuma idan ya zama mace ce take tare da su an fahimta maza biyu mace ɗaya tare da su ai ma'ar rajulaini wato ga liman ga mazaje guda biyu sannan sai mace kamar khalfahuma to sai ita ta tsaya a bayansu lima fi muslimin saboda hadisin da ya zo a cikin muslim qala anasun anas yace sallaitu ana wa yatimun fi baitina da ni da wani yaro mun yi sallah da ni da wani maraya mun yi sallah a gidanmu خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم mu biyu muna bayan manzon Allah wa ummu sulaimin khalfana mahaifiyata ummu sulaimin ita kuma tana bayan mu kun ga wannan nassi ne akan maudu'in warrabi'a martaba ta hudu ashara ilaiha bi qawlihi mai risala yayi nuni da ita da cewa wa in kana ma'ahuma to bari dan yi mana wani nuni jama'a yanzu wannan sharhi ne muke karantawa ko to banda fiqhun da muke ji to kuma ana koyar da kai ran da ka zo za ka yi sharhin wani littafi ka ji yadda ake yi ita ce mumarasa in ka zauna cikin malamai in kana shiga cikin littattafai shine kana koyan ba wai hadda karatu ba amma kana koyan ethics ɗabi'u da halayen da ake yin abubuwa sai ka ran da ka zama malami sai kai kuma wannan goguwar da kai sai ta sa maka sai ka fito da wani abu wanda yake ƙari ne a cikin harkar ilimi to shi yasa galibin wanda bai zauna ya karanci ire-iren waɗannan tafai ko ya tsaya ya koya ba sai kaga ba zai iya yin waɗannan abubuwan ba don haka ku kiyaye zama a gaban ire-iren waɗannan ko kuma karatun waɗannan malamai ko karanta sharhohinsu yana marrana ka yana horar da kai yana gogar da kai bayan ka san irin yadda ɗabi'un suke kai ma kuma ran da ka samu kanka a wannan halin za ka iya fidda mafita ina fata an gane yasa ba ka ga a da katatif suke cewa wato cikin kutab sai a zo kawai sai ka turo ɗanka kawai shi kenan sai kai kamar ka manta da shi sai bayan shekara ashirin sai ka dawo ko an fahimta sai bayan shekara ashirin sai ka dawo ina ɗanka da ka kawo makarantar ba ba maganin zuwa visit maganin ka zo ba ta taso ba kawai za ka sanya za ka rinka aiko mishi da abinci yana ci don duk abin da zai samu a gidanka na tarbiyya to zai sami fiye da haka a wannan makarantar sannan za a juya shi ne ya tashi daga tunani irin na mutanen gari wanda a fanɗare nan ya bankaro nan a yanzu ne yana cikin malamai ne kawai ko an fahimta gama inda ma muna da karancin ire-iren waɗannan makarantun ne a wannan nahiyar tamu ta Najeriya ko ta yammacin Afirka amma waɗannan makarantun za ka same su hatta a ƙasashe irin na Masar da ƙasashen Yaman inda a nan suka fi yawa ƙasashen Yaman a yanzu. Shi yasa Mustapha Al-Adawi saurayi ne matashi ya je zauna wurin Malam Muqbil a Yaman ya je karatu. Da ya zo ƙasar Masar jama'a tsofaffin gidaje ne a cikin tsofaffin anguwanni ya je ya kafa kuma ba a cikin Misra bane jama'a a ƙauyen Misra ne Mustapha Al-Adawi ya zauna. Har yanzu waɗannan ayyukan da yake wasu daga ƙauye ne in na ce ƙauye jama'a ba lallai kuma kai tunanin ƙauyuka irin namu ba. amma ba a cikin birnin alkahira ko iskandariya ba ne a can ƙauye ne kamar nan a ce yanzu zaria sai a ce sai ka tafi can lukoro can yi ya samu tsaffin gidaje haka ga makarantar nan gidan sama ce haka ji za ka je gani gashi nan ana dafa abinci za ka je ka zauna ne kawai ba abin da ake karatu ake laila nahar kawai to in ka zauna irin wannan wurin shekara uku shekara hudu shekara biyar dole ɗabi'unka sun juye yanzu kai ko malaminka ya mutu ko ka fita daga makarantar ba za ka iya wata rayuwa ba kuma sai wannan don haka duk inda wannan rayuwar take ko kai ka neme ta ko kuma kai ka kafa ta ka gayyato wasu ku zo ku yi ta tare an fahimta gama Allah madaukakin sarki ya mana taimako to shine malami cewa rabi'a martaba ta hudu ashara ilaiha bi qawli ya nuni da cewa وإن كان معهما أي مع الإمام والمرأة رجل صلى والرجل كو الرجل ومثله الصبي الذي يعقل هكذا أها إيه القربة عن يمين الإمام صلت المرأة خلفهما لما في مسلم مرتبة تهدو إتتي إن يزما لمن نقول هذا تارد نمجي قوايا sannan kuma da mace kwaya ɗaya ya za a yi sai yake cewa to wannan namiji kwaya ɗaya ko da yaro ne in dai yaro ne wanda yake yana da hankali ko kuma ya kusanci hankali to shikenan abin da za a yi da liman da yaro sai su tsaya a jere shi namijin ya tsaya a daman liman babba ne ko yaro matuƙar yaron yana da hankali ita kuma sai ta tsaya a bayansu ita kaɗai lima fi muslimin an anasin saboda hadisin ya zo saboda hadisin da ya zo cikin muslim daga anas anas ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla bihi wa bi ummihi ha aw khalatuhu shakka rawi fa aqamani an yaminihi wa aqama al mar'ata allati hiya ummuhu aw khalatuhu khalfahu anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi musu sallah wa bi ummihi da uwarshi au halatihi ko kuma da yar uwar uwarshi shakkar rawi mai ruwa ne yake shakka shi dai Anas ya ce mun yi sallah da ni da manzon Allah da uwata ko da ni da manzon Allah da yar uwata shi mai riwaya ne sai dai ce to Anas ya ce ko uwar shi ko kanwa uwar shi fa qama ni an yamini sai manzon Allah ya dauke ni sai ya tsaye da ni daman shi wa qama al mar'ata allati hiya ummuhu ita kuma macen da take uwar Anas ce sai annabi ya tsaye da ita a bayan shi aw halatuhu ko kuma wadda take ita ce inna shi gaggon shi ce khalfahu sai annabi ya aje ta a bayan shi malam sai ce wa hukumu jama'atin niswa ma al-imam war rajuli hukumu al-mar'ati al-wahida ma'ahuma jama'a kun ji yadda mace ɗaya take ku duba ita za ta tsaya liman zai tsaya a gaba haka an gane mamun shi namiji sai zo ya rabu da shi dama da shi to idan da mace guda ɗaya za ta tsaya a bayansu to sai shi ne risala malam abdulsamir yake cewa yadda ka je hukuncin mace za ta tsaya ita kaɗai a bayansu su biyu to hakan aka samu tarin mata shine wa hukumu jama'atin niswa hukuncin tarin mata a ma'al imami war rajuli idan ya zama liman ne guda ɗaya da namiji guda to hukumul mar'atil wahidati ma'ahuma hukunci ɗaya ne da mace wadda take ƙwaya ɗaya tare da namiji da liman malam ya ci gaba da cewa وقد أشار إلى ذلك في باب الجمعة mai risala ya yi nuni zuwa ga wannan magana a babin juma'a bi qaulihi za mu ji nan gaba karatu wa takunin niswa nisa'u khalfa sufufin rijal kaga wannan kun ga kuna ji ishara domin wannan ba tasrihi bane karka ce mai risala ma ya faɗi haka ka rinka kiyawa akwai bambanci tsakanin ishara da kuma faɗi misali yanzu in na zo ina magana sai na ce Profesa Aminul Hajj ga littafi ya rubuta ya sanya wa littafin ulama su sunan littafin shi ulama duniya to sai na ce ɗan hodiyo ma yana da wani littafi makamancin haka to idan ka je ka bincika littafan ɗan hodiyo ba za ka ga wannan sunan ba amma akwai littafi da ya rubuta ya sanya wa sirajul ikhwan sirajul ikhwan da ya zo cikin littafin sai ya ce zai yi maganan malaman duniya ne miyagun malamai to yanzu in ka zo ka ɗaga wannan littafin sai ku ce kun ga littafin da wane yake ishara karka ce ga littafin da ya faɗa dan ban faɗi sunan littafin ba tun da nace ɗan hodiyo ma yana da wani sai ka ce wannan littafin yake ishara ko kuma mai yiwa ya zama wannan ne yake ishara da haka akwai bambanci tsakanin in kana karatun maganganun malamai don kakkarin ka aran bakin su kana ci musu albasa malami bai faɗi magana ba ka zo ka faɗa yanzu mai risala a babin juma'a bai faɗi maganar ba amma ya ishara da ita da ya ce wata kunun nisa'u khalfa sufufin rijal mata za su kasance a bayan sahun maza to yanzu idan gani nan ne liman sai aka samu ga mamuna a dama sai aka samu mata a baya ha kaga wannan hukuncin ne to amma da ita a nan ana magana ne a babin limanci namiji da liman su tsaya tare mace kwaya ɗaya ta tsaya a bayansu to sai mai sharhi sai ce to matan inda yawa haka su ma ba su tsaya a bayan waɗannan mazaje su biyu sai ce to mai risala ma ya yi isharar wannan magana a babin juma'a to kai in ka dubi maganar ba ƙarara ba ce amma dai bai talwihin a fakaice na cewa mata za su kasance a bayan sahun maza shine tasrihi ko to kenan idan da mata da yawa suka kasance ga liman ga mutum ɗaya suna tare sai ka iya ɗauko wannan hukuncin sai ka sa shi ne ishara amma ba tasrihi ba ne to sai ku rinka bambance irin wannan duk wannan sai ka je ka zauna wurin su manyan malamai kana karatun littattafan su kana jin yadda suke tasrifi ta suke sarrafa maganganu to shi ne zai baka damar ka kware game da hatta yaran da suke amfani da shi malam ce wal khamisatu martaba ta biyar ashara ilaiha bi qawlihi ya yi nuni ne zuwa ga wannan martabar da magana shi to me yasa nan ma yake cewa ashara domin shi mai risala da ya zo a cikin risala bai karkasa abin ba bai ce martaba ta kaza ba wato shi mai risala bai kawo abin da lamba ba bai ce na ɗaya na biyu na uku ba an fahimta kai ne da ka zo ka kirga ko kun fahimta misali yanzu زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث sai ka je ka lissafa waɗannan abubuwa sai ka ce abubuwa ne guda shida Allah maɗaukakin sarki ya kawo su a cikin aya an ga Allah ya lissafa su to in ka zo sai ka ce abu na farko da Allah ya nuni zuwa gare shi domin shi Allah bai ce na ɗaya ba ya dai kawo su ne kawai kai ne ka tsaya ka lissafa su an fahimta jama'a da aka sai ce martaba ta biyar ita ce ashara ilaiha bi qawlihi Allah ya yi malam ya yi nuni zuwa gare ta da yake cewa wa man salla bi zawjatihi wanda duk sallah ta kama shi shi da matar shi to sai malam Abdulsami'u yanzu ma shi sai yake ganin to ai akwai wata sabuwa ma tukuna larabcin zaujatuhu ma tukuna ba shi ne ma ya kamata ba kamata ya ce bi zaujihi sai ya ce qala ibn al-arabi malam abubakar ibn al-arabi ku kiyaye jama'a idza urrifa fa'rif wa idza nukira fastankir ibn al-arabi ibn al-arabi guda biyu ne jama'a akwai ibn arabi ibn arabi al-hatimi at-ta'i wannan shine badimashke mutumin gabashin duniya sufi ne wannan mugu mai mummuna aƙida ta wahadatul wujud shine ibnu arabi babu alif da lam a sunan shi ibnu arabi shine malamai suke cewa idza urrifa idan aka kawo alif da lam aka ce ibnul ibnul ibnu al arabi to fa'arif ka san mutumin kirki ne wa iza nukira in ku aka kawo shi da na kira fa aka ce ibnu arabi fastankir to ka kyamace shi domin mugun ne ko ga littattafan shi nan saboda akwai diran mikiya da karatu zai zo kan shi rana ainihin asabar din nan an zo karatun abin kun ga littafin shi fususul hikam tare da ma sharhin shi to duk wani sharri na mutumin nan ya gama rubuta abin shi a cikin littafin nan fususul hikam da zindikancin shi da kafircin shi duk sun bayyana ta cikin wannan littafi to akwai kuma alfutuhat alfutuhatun makkiya tafsiri ne sai mun zo za mu zo da shi mujalladi uku ne ko hudu shine aka samu wani ya zauna ya sharhin waɗannan ainihin fususai fususul hikam da kuma fususul futuhat gashi majma'ul baharaini fi sharhin fususaini gashi nan duk za mu zo mu tattauna maganganu a kansu idan haka fa malamai suka biyo baya da rubuce a kansu gashi wani ma yace wahdatul wujudi inda ibn arabi gashi wani doktor abdul jalil ibn abdul karim salim ibn arabi ku kiyaye dole ne duk inda aka zo karatu a tsaya a fassara waɗannan ibn arabi ibn arabi wannan baka jin maganganun shi a fiƙihu wannan sufi ne ɗan ɗariƙa ne kuma mai muguwar aƙida yana da aƙidar wahadatul wujudi shine komai Allah ne kuma kowa Allah ne ibn al-arabi abubakar kenan shi kuma ba magaribe ne mutumin yamma ne to sai malamai sai suka mai da abin fa'iza urrifa in ka ji an kawo da ma'arifa alif dalam fa'arif to ka san mutumin kirki ne wa iza wa iza nukira in aka kawo da nakira ba alif da lam to fastan kirka kyamace shi yana da muguwa akida idan kana son ganin bayanai na gaskiya akan shi ko ka karanta littafan malaman tarihi da suka rubuta irin su al-Imam Zahabi zaka ji menene gaskiyar lamari game da wannan mutumi wasu suna ganin kawai an ƙi jinin bawan Allah nan ne don ba a fahimce shi ba a'a don mu ba 'yan ɗariƙa ba ne mun je mun ɗibo maganganun su kaza kaza kaza kaza kaza waɗannan jama'a maganganu ne na banza ba zai yiwu a cikin babin uluhiyya ka shiga kai ta maganganu dangane da haƙƙin Allah kuma ka ce duk duniya ba wanda ya fahimci me kake nufi kuma wai dole a yadda da abin a yadda aka ɗauke shi a yadda kai kake nufi ba yadda jama'a suke fahimta ba kuma ka rubuta da yaren jama'a ko an fahimta jama'a yasa za mu zo a wannan rana za mu buɗe mu karanto maganganun shi mutane su ji sannan a ji irin naƙadin da malamai suka yi mai amma naƙadi wanda ya fi kowanne yaɗuwa a duniya shine wannan littafi wanda albiqa'i ya yi shi albiqa'i almajirin ibn hajar ne mai blogul mara ya rubuta wannan littafi musri'u tasawuf ko kuma tambihul gabi ila takfir ibn arabi faɗakar da yawa game da cewa ibn arabi fa kafiri ne ma'ana in har yanzu baka gano ibn arabi kafiri ba ne to wawa ne kai shi yasa su kansu masana sai suka koma suna ce mishi al-rabi shi kanshi ibn arab in ka ji an ce rabiyun haka ainihin mulla aliyu qari ya rinka ta'arifin shi ta'birin shi a cikin littafin shi shammul awarid fi zannin rawafid rabi saboda mutum ne da ya saki bakin shi yake maganganu ko waɗanne iri game da Allah madaukakin sarki to shedanin da ya biyo bayan shi shine ibn al-farud ibn farud da ya biyo bayan shi kuma ma sai ce ibn arabi ma bai iya komai ba ya bai rubuta ka'iya ita ma kun ganta duk sharri ya gama haduwa a nan su da Allah suke faɗa kowa ya musu kaɗan ibn farud ba ta iya shi tare da sharhinta to duk waɗannan jama'a wallahi sai an yi karatu a cikin babin aƙida tukuna sannan za a san waɗannan da haka ibn al-arabi yanzu abubakar ba ibnu arabi alhatimi atta'i ba malam yake cewa qala ibn al-arabi al-imam abubakar ibn al-arabi yace al-afsah dan larabawan kenan al-afsah abinda yafi fasaha fihi a ce zauju ya fi dacewa ka ce zauju da ka ce zaujati kan rajuli an gane kamar yadda kake cewa miji miji ya kake ce mai zauju ko to ita ma mata ka ce mata zauju sun ce wannan ya fi fasaha banda dalilan da su kawo suka ce na daga ciki duk namiji in ya ce zauji zauji an dai san ba namiji yake aure ba to kawai an san mece ce mace ce to don haka ya ce zauji din sai ya ce domin Allah maɗaukakin sarki kala ta'ala Allah ce waye uskun anta wa zaujukal janna Allah bai ce uskun anta wa zaujatuka ba wa zaujukal janna yace na fata an gane to gashi nan wannan dan gyara ne dai malam yayi yana nuna gaskiya abin da yafi fasaha kenan a larabci kace hiya zauji kaka ce hiya zaujati hiya zauji na fata an gane hadhihi zaujuka ita kuma kace mata haza zaujuki shi ne fi fasaha to shi ne mala yace qamar khalfahu wala takifu an yaminihi kada mace ta tsaya a hannun daman namiji ai liman kenan ayyukurahu laha zalika an karhanta mata haka wa yanbaghi an yushira ilaiha bit ta'khir ha kuma idan ta tsaya din fa an ce mata kar ta tsaya a hannun dama to sai ta tsaya sai ce ya kamata shi liman ya mata nuni bitta akhir ta yi baya wala tabtulu salatu wahidatin minhuma bil muhaza sai dai kuma koda sun tsaya kafaɗa da kafaɗa sun yi sallah ko to sallar liman ba za ta ɓaci ba ita ma sallar ta ba za ta ɓaci ba illa an yi hasula ma yubtilu tahara sai dai abin da ke ɓata tsarki ya faru to yanzu kuma za a koma babin shafa kenan da ƙa'idojinta in ya shafe ta ya ji daɗi in ya shafe ta da nufin wannan karatu nasu dai da aka yi a baya to in an shiga wannan babin shine sallah ta ɓaci amma namiji ya zo ya tsaya ƙarfi ya tabbata ga Allah wannan karatun sai aka haɗa za ka fi ganin shi wani lokacin sai ka zo ka tsaya sai ka ga kusa da kai ashe mace ce in ka canza ka tafi ka je ka tsaya sai ga wata ta zo ta sake bin ka gaskiya a ka'aba kan sai dai gyaran Allah amma fa ba daidai bane domin zamanin annabi ana rabawa sallallahu alaihi wasallam ma yanzu na cewa abin ne ya cuɗe abin ne a a yanzu ma akwai wuri da aka ware wa mata amma za ka samu wani mai taurin kan tsiya ne ya je ya kulla hijabi matar shi a jikin rigar shi saboda haka ba wallahi hijabin matar zai kulla a jikin rigar shi haka sai su tawo dan haka diyar da kai ko wallahi dole ka ba su wuri kai eh ai tuntun dama ana yi amma wani kam don wata in ta taho ne wato matsalar take faruwa tun daga jidda ake samun matsala fa su larabawan wasu ba sa gane wannan mace ce ba sa eh ai yanzu sai ka iya daukan passport din mace sai ka shiga da shi Saudiya an kana da karisma an kana da dakewa kana zuwa ka mika mai ba sa ganewa ko kun fahimta jama'a ga da ya rabe da tsagar yarabawa eh ya je ya ɗauki fasfot ɗin da barbare ya zo ya wuce kuma sun buga mishi fasfot ba sa ganewa saboda haka abin da yake faruwa wani ya taso da shi da matar shi saboda kowa da irin al'adu shi ya sa wando ita ta sa wando to sannan abin da suke sa rai su ga hijabi ban kaɗe shi ne zai fassara musu ko mace ce shi ya sa ɗan hirami irin na limamai ita ma ta sa wani dan kallabi ta rufe kai sai su kasa in in kasa sai ga kaman dinni maza ne sai a basu su wuce akwai rudani mai jama'a sun taba daukar zafi bin ba zai ce musu a'a ku kwantar da hankalinku yace nan masallacin ba na ba na gwamnatin Saudiya bane duk musulmin duniya wannan wurin nashi dan da an taba samun wasu ustazai ne da suka ce duk matar da a tare tun daga Jidda kowace mata sai ta yi shiga shiga irin ta musulunci da dukkan sharuɗan hijabi ta sa mai kauri mai faɗi ta sa niqabi dole min da zai ce a kowa zo da mazhabar shi kuma kowa yana ganin yana da haƙƙi a wannan gurin ba da haka ba sai a yaƙi don wani cewa zai wallahi da tursasa mai bi wata mazhaba zai shahada eh zai wa imamu maliki shahada ko kuma zai wa hanafi Allah madaukakin sauki ya taimaka ai shi ne zaka zan ka zauna kana hira da su musamman dattawa sun ka samu malamin fiqh daga cikin su kun san hanafiya su kam da zaran ka taba mace ko mace ta taba ka tabawa kawai ka sani baka sani ba in dai ka dawo ka san ta taba ka to alula ta kai ka je musu to ya kuke da mazhabin ku sai su ce daga jidda suke ajewa sai su aje mazhabin sai su yi aran wani mazhabi mai sauki Allahu akbar ai akwai sira'ul mazahib sira na mazahib wato za ka ga karo na mazhabobin ka zo ka'aba kowa zai zo da mazhabar shi ko kuma zai ce ita kadai zai aiki da ita wannan ma don sarki abdulaziz ya yi gyara a kai jama'a shekaru kusan tamanin da suka gabata da mimbari hudu ne a ka'aba akwai mimbarin malikiya akwai na hanafiya akwai na shafi'iya akwai na hambaliya ana sallar juma'a a ka'aba sai da wasu a tsaye can sai a ce a imamul hanafiya limamin hanafiya ne mu malikawa ne in ya gama da sai a hau wannan mimbarin ko a su ma suna da nasu su ma limamin su zai zo ya hau sai a kira musu sallar juma'a malikiya ma su zo su yi ko da wahabiyawa su ne su sarki abdulaziz da 'ya'yan shi da malaman da suke jikokin muhammad bin abdulhab ko ba su yi wa musulunci komai ba rike haramaini da suka yi sai wannan wallahi sun yi alheri shi ne sun haɗe musulmin duniya kaf a kan limami ɗaya a ka'aba ka'aba sai da ta shekara fiye da ɗari biyar tana fama da wannan fitinar limamai guda hudu taƙiyyar hilali a zamanin shi ya ga wannan sharrin kuma a gaban shi aka gusar da wannan sharrin ya faɗa haka cikin tafsirin sabilun rashad to ko da wahabiya wannan ba su yi komai ba sai wannan haɗin kan suka samu wa musulmi sun yi amma ba za ka taɓa jin an faɗi wannan daga cikin alheransu ba limamai hudu kowa ba bin kowa sallah amma an gusar da wannan alhamdulillah yanzu ka'aba ladani ɗaya limami ɗaya lokacin sallah ɗaya kowanne iri ne kai wannan sallar ita za ka bi in ma ba za ka bi to sai dai ba za ka zo wurin ba in ku har ka wurin to za ka bi ya rage mazhabinka kuma ka ci gaba da bin mazhabinka wannan shine babban wurin haɗin kan musulmi malam yake cewa wasabisa martaba ta shida wadda ita ce ta ƙarshe a share ilaiha bi qawli yayi nuni da cewa wasabiyu in sallama a rajulin wahidin khalfal imami kama ai asabiyu war rajulu khalfahu martaba ta shida ita ce yaro karami idan yana sallah tare da wani babban mutum a bayan liman to su biyun sai su tsaya a bayan liman din kun gane yaro karami a nan yana nufin yaro karami mumayyizi su biyu da wani babba sai su haɗa sahu sai liman ya wuce gaba malam yake cewa daliluhu hadisu anas mutaqaddim dalilin shi shine hadisin anas wanda ya gabata to ina ina hujja a cikin hadisin anas anas da yace mun yi sallah a gidan mu ni da wani maraya marayan nan yana nufin yaro karami ne suka yi sallah da shi shi kuma a matsayin babba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace lakin kan da ahlul mazhab sai dai masu mazhabin fa manyan malikawa na can sama sun ƙayyade hadal qaid hada bi qaidin wannan magana suka ce amma da ka'ida fa ashara ilaiha bi qaulihi sun yi nuni da cewa in kana sabiyu ya aqilu sai in yaron yana da hankali an gane sawaba man atamma salata wa isma man qata'aha wato in yaron yana fahimtar ladan wanda ya cika sallah da kuma laifin wanda ya yanke ta la yadhhabu wa yada'u ba zai ainihin wato tafi ya bar liman ko kuma ya bar wannan mutum shi kadai ba ay yatruku man yaqifu ma'ahu wato ba zai tafi ya bar wanda suke tsaye tare ba fa in lam ya'qil ma dhukira idan baya iya fahimta abubuwan da aka ambata a baya din nan kamar rajulu an yaminul imami sai shi wannan mutum guda ya tsaya a bangaren liman na dama wa ya turka sabi sai ya bayyana wannan yaro ya kifu haifu sha'a shi ko yaro ya tsaya inda ya so yanzu ba fiqhu ne zai gaya mai inda ya so tun da dama in ma an tsaya a an tsai da shi a wani wurin zai tsalle ya tafi wani wurin ina fata an gane malam ya ce wa hukumu hadhihi martaba al istihbab wa hukumu hadhihi al maratib al-istihbab duk waɗannan martabobi da aka faɗi ga inda ma mu zai tsaya ga kaza ko ba dole bane mustahabbi ne faman khalafa martabatan wa salla fi ghairiha la shay'a alayhi wanda ya saba wata martaba wani tsari daga ciki ya bi wani tsari ba komai akan shi illa anna al-mar'ata sai dai kuma ita mace idza taqaddamat ila martabati ar-rajuli aw imamil ko aw amama al-imami sai dai ita mace idan ta yi tsalle zuwa ga martaban namiji ko kuma ta wuce gaban liman fakar rajulu ya taƙaddamu amamal imami to kamar namiji ne ya wuce gaban liman abin da ake nufi da wannan maganar idan mace ta tsaya a inda ba a ce ta tsaya ba shine an ce ta tsaya a baya sai ta dawo sai ta tsaya a hannun daman liman to nan ta yi makaruhi to sai ko malam yake cewa kamar kuma ita mace ba ma ta tsaya damar liman ba sai ta taho gaban liman to nan mata ya wani makaruhin kamar yadda namiji ma in ya wuce gaban liman yukrahu lahu zalika min ghairi uzrin idan babu uzuri ina son ku fahimci wannan in babu uzuri an karhanta mai idan da uzuri fa ba komai ba karhanci shi yasa za ku ga idan sun ya cika na sallah a nan sun ce wasu su tsaya can sai a ga to ai sun wuce gaban liman ba a wuce gaban liman haka siddan amma in rashin wuri a baya ya kai ka ka tsaya daidai da liman ko gaban liman babu komai wannan magana tana nan duk cikin sauran tafan fiqh ma askari tare da sharhohin shi da muktasar sai ce wala tafsidu salatul imam alladhi taqaddamat almar'atu amamahu limamin da mace ta wuce gaban shi a sallah sallar shi bata ɓaci ba wala salatu man ma'ahu haka nan kuma mamu da suke bin shi a baya to su ma sallar su bata ɓaci ba illa an yaltazza bi ru'yatiha aw bi mumasatiha an fahimta sai dai in liman ya ji daɗi yana yana sallah yana kallanta yana ɗan jin daɗi yana talahawanci wato yana ɗan morewa an fahimta ko kuma saboda ta shafe shi sai ji daɗi jama'a mun fahimta amma fa duk da haka sai malam ya ce wa bu'ifal qawlu bil butlan hatta maganar da aka ce ma wai liman sallar shi ta ɓaci bittalar zubi bi ru'yatiha in ya ji daɗin ganinta to wannan maganar ma an raina nata haisu lama masa in dai ba ya taɓa ta ba wala inzala kuma ba ya yi inzali ba don haka falau taqaddama al-ma'mum li ujrin da a ce mamu zai wuce gaban liman saboda wani ujiri ka biƙil masjidi kamar kuncin masallaci jazamin gairi karaha ya halatta ba tare da karhanci ba jama'a kun ga waɗannan suna daga cikin revolutionarist na mutaakhiril malikiya suna daga cikin mutanen da ke ƙoƙarin kawo gyara abinda maganganun ke cewa shine liman yana sallah sai wata mace sai ta zo sai ta wuce sai ta tsaya a gaban shi tana sallah sai aka ce to yanzu ita wannan mata sallarta ba ta ɓaci ba sai dai ta aikata makaruhi to shi liman fa shi ma sallar shi ba ta ɓaci ba mamu fa sallar su ba ta ɓaci ba amma idan liman ya kalle ta ya ji daɗin ganinta to nan sai suka ce sallar shi ta ɓaci sai malam ya ce wannan magana ma a malikiyancen ma an raunata ta sai an yi ƙaidi da cewa ya kalle ta saboda ta taɓe shi ya ji daɗi to jin daɗin da ya yi ku kiyaye shi ya ɓata sallar ba kallanta da ya yi ya ji daɗin ba jin daɗin taɓa shi wannan kuma dama ita ce asalin fatawar malikiya idan shafa ta zo tare da jin daɗi ta warware alwala to alwalar ce ta warware sannan sallar ta ɓaci don haka ba wai mujarradin kallonta da ne ya bata mishi sallah ba amma da ya bata mishi sallah shafar da ta kai shi ga jin daɗi ko kuma shafar da ta kai shi ga inzali kun ji ta haƙiƙi dangane da matsalar to sa'an nan sai kuma malam ya kawo ƙarashin matsalar cewa amma in ya kasance kuncin masallaci ne ko kuncin wurin sallah to kuma bari ku ji mutane su kiyaye da ka tsallaka tsallaken kwata ko tsallaken titi ka bi liman ko gwan maka dawo inda liman yake ka tsaya a gaban shi don kun san za ka ga ga masallaci amma daga gaban masallacin akwai wuri eh to ciki ya cika baya ko ina ya cika amma ɓangaren tsallaken kwata ko kuma tsallaken titi akwai wuri to da kai nan don maka wuce a kan mu domin duk wani abu da zai tsinke sahu titi fila mai take da suna dirka bishiya ko kwata anas ya ce yana da tsanani a wurinsa sahabbai don haka a cikin masallaci ya ce kunna nutaradu an hafar dan ana koran mu tashi tashi tashi koran mu ake yasa yana daga cikin abin da kai ce a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka'aba asali ba sahu bane wanda fila ta karya a amma akan shimfiɗa da duma saboda wani ko zai zo ya sallah shi kadai ko wani ya zo tahajjud ko wani ya zo wata ibada shi kadai to sai kaga tsakanin wannan fila da fila ba sahu bane amma an ajiye da duma da nufin irin waɗancan bukatu in sun kama to sai ga wasu mutane sun zo sun haɗa sahu sai ka ga tsakanin sahu wannan ya taho ya yanke ga dirka ta shigo sannan sai ba wannan ba daidai bane gaskiya saboda Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a mu koma cikin karatun littafi a malam yace wal imamu ratibu nan ne karatun mu na yau limami na ɗaɗɗan limami to me ake nufi da ratibin limami barin karanta mana sai ce huwa man aqamahu sultanu aw na'ibuhu aw al-waqif aw jama'atul muslimina ala ayyi wajhin yajuzu aw yukrahu kaji har salafiyanci ya fito a cikin maganar wane ne ratibin limami jama'a na ɗaɗɗan limami ya ce huwa man aqamahu sultan shine wanda sarki ya naɗa shi au na'ibuhu ko kuma na'ibin sarki kamar hakimi ko mai anguwa ko dagaci awul waqif ko wanda ya waƙafin masallacin waye ya gina masallacin ya waƙafi sai ce na naɗa ka an fahimta au jama'atul muslimina ko kuma jama'an musulmi ala ayyi wajihin ya juzu ta kowace fuska ce wadda ta halatta suka naɗa shi au yukrahu ko kuma ta wata fuska wadda ake kyamarta shi za ku karɓa nan ne nake cewa salafiyancin ya fito a wurin malamai salaf suna cewa ba ana lura da yadda wane ya kai zuwa ga shugabanci ba ne ana lura da ya kai ga shugabancin ne eh shikenan sai musulmi suka yi mishi mubaya'a eh shikenan amma da a ce tun farko ya kai ga shugabancin gaba ɗaya jama'a suka ƙi mishi mubaya'a wannan kuma ba za a hukunta shi da hukunce-hukuncen shugaba ba amma mutum ya zo ya sami sarkinku ya kashe da ya kashe sarkinku kuma kuka taho kuka zo kuka yi mishi mubaya'a to daga baya duk wasu hukunce-hukunce na shugabanci sun hau kan shi duk wasu hukunce-hukunce na biyayya sun hau kan kutun da kun yi mubaya'a to da wannan ne nake cewa akwai kuskure game da zamani na irin wannan gwamnatoci ka zo kana kafirta wani musulmi ka ce ba salafi ba ne wai akan waɗannan irin gwamnatoci su waɗannan gwamnatoci wasu gwamnatoci ne waɗanda ƙarshen zamani ne ya kawo su duk ta halin da suka kai ga mulki tunda sun zama su ne shugabancin ƙasa yake a kai tambaya ita ce kayi mubaya'a ba kai mubaya'a ba to tunda ba kai mubaya'a ba eh wani ba zai hukunta ka da wani hukunci ba sai dai a ce saboda masalih na addini da rayuwa ba za ka yi irin ƙayar bayan da khawarij suke ba amma kuma ba za ka hukunta wanda ya yi da cewa ya zama kafiri ya zama kaza ya zama kaza saboda ba gwamnati ce yadda aka yi mata mubaya'a ba amma da a ce duk da sun saka mata ƙuri'a ne ku ji sun saka mata ƙuri'a ta kai ga zama sannan suka zo suka yi mubaya'a to da shi kenan wannan sai ka ce amma gwamnatoci irin waɗannan ba su ma san abin da ake kira mubaya'a ba wannan maganar ina isharar wauta ce da Dr. Ahmad dan gidan Abubakar Gumi rinka yi a lokacin zaben yar Adwa da Buhari ya zo rinka cin mutuncin Buhari da sauran al'ummar musulmi akan cewa hukuncin Buhari hukuncin ma a kashe shi ba haka bane ba wani musulmi wanda ya yar Adwa mubaya'a ko da musulmi ne dai suka zaɓi yar Adwa amma dai mubaya'a mubaya'a wadda ba a ce wane ya saba don haka ya yi mutuwa irin mutuwar jahiliya mubaya'a wadda za a ce wani ya yi tawaye don haka ya zama khawarij wannan ku kiyaye jama'a ku rinka taka tsantsan to amma abin da ni kuma nan nake mana ishara da salafiyanci a cikin maganar shi ta nan da yake cewa in ya zama naɗaɗɗen limami ta fuskar da ta halatta da kuma fuskar da ba ta halatta ba ita ce a yi son zuciya misali jama'a mun kwana akan cewa eh to goben Allah ya kai mu gari ya waye wani shi za a tsayar a ce an naɗa wa jama'a liman jama'a duk kun yadda eh sai wasu suka je su uku ko su hudu cikin kwamiti din gari na wayewa kawai shikenan sai suka taya suka ce jama'a jama'a eh ga wanda aka zaɓa liman ta haka jama'a suka zo suka yi mishi mubaya zama limamin musulmi yanzu ka ga wannan sun naɗa shi ala wajihin yukurahu ba yadda aka iya wannan ya so ya faru lokacin naɗa abdullahi a lokacin naɗa muhammadu bellafa kun san shehu ya rasu da yamma shehu usman ya rasu da yamma tarihi ne zan tsayan kama don ku san shehu ya rasu da yamma abdullahi yana gwandu to kafin labari ya je mai dare yayi ya kintsa ya taho yana kan hanya dare yayi sosai da ike daga cikin kingmakers waɗanda za su zaɓi waye zai zama khalifa suna ganin abdullah yana da ra'ayoyi na zafi da sauran abubuwa sai aka ce a kukkulla ƙofar gari kowaye ya zo garin nan sai an yi sallah asuba gari ya waye ko abdullahi ne haka aka faɗi haka abdullahi ya zo da tsakar dare yayyai a buɗe aka yi yayyai a buɗe kuma da asuba ake so za a rantsar da waye amirul muminina dama da shi ake haka aka yi sallah asuba aka ce to shikenan da a ce abdullahi ya iso ha ka san fada akwai abubuwa da abdullahi ya iso to da shi ya dace da wannan kujera domin su suka yi yakin da aka samar da kujerar kuma shi ne ɗan uwan mai kujerar shaƙiƙin mai kujerar kaza kaza to amma da yake bai iso ba to yanzu wane ne aula sai aka ce Muhammadu Bello sai aka ce tashi musulmi su maka mubaya'a aka tashi aka yi mishi mubaya'a kaf sai da gama gari ya haske hantsi ya yi sannan aka ce sarkin kofa a ji a buɗe kofofi ya buɗe Abdullahi ya shigo fa'ida ilimi kenan to kuma shi kenan wasu na cewa yawwa ai za a yi tashin hankali yanzu za a yi tashin hankali Bello ya taso ya tarbi Abdullahi sai Bello Abdullahi ya ce mishi koma ka zauna kai ne shugaban mu ai sai ya ce na yi maka mubaya'a akan ainihin biyayya Qur'ani da sunna kaza kaza kaza kaza shi sai wuta ta mutu shikenan na fata an gane amma a ce shikenan bari a raba gari shine abin da nan iyayenmu suka yi shine waɗancan mutanen Suleje da kuke jefa zage-zage ne ɗari bisa ɗari da ke da kujerar sarauta a nan da aka naɗa wane ba sa son shi shine sai suka ɓalle sai suka tafi can suka tafi inda suleja take yanzu shine suka je suka kafa ta sai suka yi mubaya'a shine shi ma sarkin zazzau ake cewa fa amma sai a ce na suleja sarkin zazzau ne amma na suleja ba na zariya ba duk ire-iren waɗannan abubuwan ne sun faru a wurare da dama jama'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu mu dawo mu dubi karatun don mu fahimce shi da kyau malam yake cewa ai jama'atul muslimina ko kuma jama'an musulmi suka zaɓe shi ala ayyi wajihin yajuzu aw yukra ta kowace fuska wadda ta halatta ko da bata halatta ba sai yace li anna shartal waqif yajibu ittiba'uhu wa in kuriha yace domin sharadin ne waƙafi dole ne a bi shi ko da ana kyamar shi wa kadhalika sultanu hakanan ha sarki idan ya kafa sharaɗi au na'ibuhu ko na'ibin shi an gane wa in amara bi makruhin ala ahadil qawlain ko da abin da suka yi umarni abin da suka ce ku kiyaye sarki ne sai ya ce ga wanda ya sa muku limamin masallaci amma ku mutanen anguwar kuka ce ba kwa so to wannan karatun yana cewa ingantacciyar magana dole ku bi wane ne ya gina masallaci sai ce shi ga wanda ya sa to ko ba kwa so maganar da take daidai cikin maganganu guda biyu ita ce dole ku karɓe shi a haka sai ce wa sawa'un kana muntasab lil imama fi masjid haqiqa aw hukuman fadakhala fihi safina wal makan alladhi jarat al ada bil jam'i fihi kai malamai suna da karatu kun je ta matsala kuma fa malam ya ce wannan naɗi da aka yi wa shi limamin a masallaci ne masallaci na gaske ginanne au hukuman ko kuwa a masallaci ne a hukunce kama ana sallah ne a ƙofar gidana sai ni na ce wane ne zai rinka yin sallah shi ne hukuman an fahimta sai ce don haka fada fihi safinatu don haka jirgin ruwa ma ya shiga ciki a cikin jirgin ruwa ne ake sallah suwaye masu jirgin ruwa suwaye iyayen tafiya sai suka ce wane ne liman ko to shine liman din wal makamin ladhi jarat al adatu bil jam'i fihi da kuma wurin da a al'adance aka saba yin jam'i amma ba masallaci bane to hukuncin wanda duk suka nada ko su masu wurin ko dan da ke da iko to shine abin bi kun ji abin da yasa nace malamai suna da karatu kun ga mu da ke ɗaliban ilimi masu ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago me ya kwakwalwarka ba ta hasaso maka wannan ba amma sai suka ce a'a da masallaci da wurin da ike ba masallaci ba ne sai dai ana sallah to su wane ne suke da ikon wurin to su suke da naɗin liman to ko da ku da ke sallah a wurin ba kwa so ko to dole dai wanda suka naɗa shi ne liman din zama wannan sharhin duk an yi shi ne a ƙarƙashin wal imamun ratibu na ɗaɗɗan liman yanzu kai ka san me yake nufi da ɗaɗɗan liman to da wannan ne za ka gane ashe kun ji daga cikin mutanen da suke naɗa liman asalin limancin gari a hannun mai sarautar gari yake saboda shi abin da ya kai shi zuwa ga shugabancin shine jagoranci ne na addini daga nan ne ya kai ga jagoranci na duniya a ƙarƙashin haka sallah a hannun shi take to shi kenan wannan mas'alar jama'a ina so mu tsaya mu tattauna ta ne don haka ne mata wani tattali wato wannan mas'alar dole ne mu tsaya a waɗannan zamunan mu dube ta musamman da wasu maganganu da na daɗe ina yi da wasu maganganu da malam ja'afar Allah ya gafarta mai ya zo ya yi su a cikin wani kasar nashi mai suna gwagwarmaya shin haƙƙin naɗa liman yana hannun waye sai an koma zuwa ga wane ne yake da haƙƙin jagorancin gari wanda yake sarautar gari ko dagaci ko hakimi shine limamin gari a shar'ance to kenan tun da shine limamin gari a shar'ance to shine zai kawo limami ya naɗa wa masallacin nan da ya cancanta ya yi limanci to amma yanzu nan wata sabuwa ce ta faru ita ce wannan masallacin ba a ƙarƙashin shi yake ba mu muka zo muka gina abinmu mu shin har yanzu wannan ikon naɗa liman yana hannun shi to naɗa liman baya hannun shi don haka ku kiyaye yanzu masallacin can da ke ƙarƙashin fada sarkin zazzau to limamin shi shine shehu idris sarkin zazzau shine limamin shi kotun nan da take nan wane ne yake da limancin alƙalancin kotu shehu idris don shine sarki shine liman shine alƙali ana nan sai wasu suka je sai suka gina wani masallaci a anguwarsu abu na farko ya zama ba masjidu burarin ba ne ba masallaci ne suka gina don raba kan musulmi ko haifar da fitina ba to kuma wannan shi masjidu burar ya danganci niyya da zuciyar waɗanda suka yi sai suka zo sai suka kafa masallacinsu to gaskiyar lamari al'amarin wannan limancin masallacin ba a ƙarƙashin sarkin zazzau yake ba ba a ƙarƙashin sarkin kano yake ba ba a ƙarƙashin sarkin musulmi yake ba kenan almasajid alhukumiyya masallatai na hukuma su suke ƙarƙashin wa sarki makarantu na hukuma su suke ƙarƙashin gwamna makarantun da ba na hukuma ba ba sa ƙarƙashin gwamna don haka waye zai naɗa principal da vice principal da bosa a makarantar da ya gina shi ne mai makarantar hakan mai masallacin shi zai naɗa liman to a nan idan sarki ya ga akwai son zuciyar da zai jawo mishi fitina a ƙasar shi ne yake da baki a wancan masallaci amma in ba wata fitina da masallacin zai jawo ga al'umma babu ruwan sarki kamar yadda yake wancan gwamna ba ruwan shi da waccan makaranta mai zaman kasa sai in za ta haifar da wani tashin tashina a cikin al'umma to yanzu ba nan ne nake so in waya wajen tattauna matsalar ba ina hukuncin masallacin da aka yi shi a gari wanda yake baya ƙarƙashin sarki amma kuma duk da haka masu masallacin suna da wata mummunan manufa sai kai ka je kai sallah a ciki shine na ɗauko wannan littafi jama'a zan ainihin karanto mana ba shi wannan littafi al-mukhtaratul jaliya min al-masail al-fiqhiyya malamin usaimin shi ya rubuta wannan littafi malamin usaimin malam abdurrahman nasir sa'ad mai littafin tafsiri din nan na fata an gane wane ne al-karim al-mannan ko a cikin shafi na saba'in da bakwai ya ce wa amma mas'alatu ta'addudil juma'a fil baladi li ghairi hajatin fa hadha amrun muta'allaqun bi wulatil amr dangane da yawan masallatan juma'a a gari waɗanda za a zama ba a da buƙatar su to wannan al'amari a hannun masu mulki yake fa ala wulatil amri an yaqtasiru ala ma tahsulu bihi kifaya abin da yake wajibi ga masu mulki su tsaya su takaita masallatai ga waɗanda za su isar wa jama'a da ake da bukata wa in akhallu bi hadha idan masu mulki suka yi sakaci da wannan dokar fattabi'atu alaihim laifin yana kansu wa ammal musalluna amma su masu sallafa fa inna salatahum sahiha sallar su ingantacciya ce fi ayyi juma'atin kanat a kowace juma'a ce sawa'un kanat ta'addin li uzrin aw li ghairi uzrin wannan karuwar masallatai da uzuri ne ko babu uzuri wa sawa'un waqa'ata ma'an aw jahila zalika shin sallar juma'ar ta faru a lokaci guda ko kuma ma ta faru a lokaci gudan da ba a sani ba aw salla ma'al juma'atil mutaakhira ko kuma ga masallacin juma'a na asali can sun yi sallah karfe daya waɗannan kuma da aka gina daga baya suka je suka yi sallah karfe ɗaya da rabi don abin da wasu ke cewa duk wata sallah da aka afkar banda wancan masallacin kuma duk wata sallah da aka afkar bayan wancan na farko to ita ta biyun ta lalace Allah yace bata lalace ba sallolin duk sun yi fala isma alaihim babu zunubi akan masallata wala haraja babu wani laifi wala i'adata kuma babu ramuwa wa man qala innahu yu'idu fi misli zalika faqad qala qawlan la dalila alaihi wanda duk irin wannan sallah yace sai an sake ta tobe da wani dalili wa aujaba ma lam yujibu Allah wala rasuluhu kuma ya wajabta abin da Allah da manzon shi basu bayyana ba basu wajabta ba wa ayyu dhanbin lil musalli dan Allah wanne laifi mai sallah yake da shi wa qad fa'ala ma yalzamuhu wa yaqdiru alayhi ka zo kaga ana sallar juma'a kai alala kai sallah ka wuce wani ya ya ce maka baka da sallah saboda wannan masallacin ba masallacin sarki bane ko ko masallacin yan tawaye ne ko daga baya suka yi shi wani laifi kake da shi abin da aka ce maka idza nudiya lis salati min yawmil juma'a ka ji an kira sallah ranar juma'a ka zo ka yi malam ya ce wani laifi ne ka yi iya abin da kake da iko da shi sai ya ce wa hadha alqawlu alladhi yu'maru fihi bil i'ada qawlun mukhalifun lil usul shar'iyya min kulli wajhin wannan magana ta cewa wai wajibi ne a sake wannan sallah to ta saba ka'idojin shari'ar musulunci ta kowace hanya wazalika bayyinun kuma wannan magana a sarari take walillahi alhamd godiya ta tabbata ga Allah kun ji daga cikin wannan littafi jama'a al-mukhtaratul jaliya littafi ne wanda ire-iren waɗannan matsalolin ne yake tattauna jama'a wannan littafin jama'a na sadu da littafin ne kusan shekara talatin da wani abu da shi muka yi aikin warware wasu rigingimu da suka taso a kan masallacin juma'a yawa masallatai su yawa a bin mai bid'a sallah bin mara bid'a sallah yaya kaza gashi malam nasiru sa'adi malamin usaimin ne Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi to jama'a duk wannan mas'alolin in kun duba suna tattaruwa ne zuwa ga mas'ala guda biyu bari in tattare mana su naɗa liman wa ke naɗa liman kun ji wanda ke naɗa liman masallatan da ke ƙarƙashin sarki ko masarauta ko hukuma sarki ya naɗa su to irin wannan ba ka da damar ka ce ba za ka bi wannan limamin sallah ba masallacin da wata ƙungiya ta gina a banta to ita za ta naɗa liman ba ka da ‘yancin ka ce kai ba ka yarda da wannan limamin ba haka wata gwamnati ta zo ta gina masallaci ta kawo limaminta ta naɗa ita take da iko da abinta to haka wasu mutane su taru a anguwarsu su gina masallaci to su suke da ‘yancin naɗa liman to da wannan munasaba ce zan yi magana ta musamman kuma akan garin abuja abuja ba garin kowa ba ne domin asalin masu garin ƙabilu ne na gwari da fulani da sauransu aka ƙara tura su bayan gari aka zo gari ne zama zallan garin 'yan boko gwamnati ta mallaka ta gina ƙaton masallaci ta kawo limami ta naɗa to sai mutanen abuja yanzu suke neman su ɗauki wata ɗabi'a wai duk wani masallaci da ke abuja to yana ƙarƙashin liman ne saboda haka duk inda aka yi masallaci sai a ce to a tafi liman ya naɗo mana liman na'am idan mutane sun amince wa kansu ga haka daidai ne shine mun zo mun gina masallaci a wusatu ko a maitama ko a gwarinfa sai muka ga cewa abin da za mu bari mu tafi chief imam na national mosque ya naɗo mana liman shi kuma chief imam ya rage ko ya duba daga cikin mu mutanen gwarinfa ko ya duba daga cikin almajiran shi ko mutanen wata anguwa waye ya dace da liman ya naɗo tun da mun danka wuka da nama a hannun shi daidai ne to amma wannan bai baiwa chief imam kuma sulfa ta wasu su je su gina masallacinsu a fafe ko su zo su gina a gwarin faɗin ko a wani wuri su naɗa liman liman ya aiko cewa ya cire shi shi ga nashi da ya aiko ba shi da wannan ikon ana magana iko a shar'ance tukuna a doka ta gwamnati kan dama wannan ma zunubi ne mai girma wa gwamnatin najeriya amma a dokar allah idan mutane sun amintu ka naɗa musu liman ka naɗa musu in ba su amintu ba sun gina masallacinsu ba na gwamnati ba kai na gwamnati ne to limaman gwamnati masallatan gwamnati idan ta ce ta saka a ƙarƙashin ka kai kake da wuƙa da nama to sai kai amma wasu su je su tara kuɗinsu ko kuma wani ya gina masallaci a wata anguwa eh? a ce wai ya naɗa liman sai wai limamin abuja ya ji labari sai ya ce wai ga nashi limamin ya turo a zuwa ita tashi hankali wannan ba addinin musulunci ba ne limamin abuja ba shi da wannan matsayin kamar limamin masallacin ƙofar sarkin kano ne ko kuma limamin ƙofar sarkin zazzau sai ya ji wasu sun yi masallaci a tukur-tukur ko a dakace sun naɗa liman sai shi ya naɗo nashi ya aiko kuma ya ce su cire nasu kun ga ya nemi fitina domin wannan masallacin baya ƙarƙashin sarki da ya naɗa shi wannan su ne tafsili jama'a dangane da wannan matsala na tsaya na yi wannan bayanin ne jama'a na san cewa wannan saƙon komai daren daɗewa zai isa ga waɗanda suka dace insha Allah sannan ku kuma a matsayinku na masu ilimi neman ilimi ku san menene tsarin musulunci yake game da al'amuran nan masallaci wanda ya gina shi shi yake da ikon naɗa mishi lima waɗanda suka samu kansu wannan masallaci na ƙarƙashin su ne kun san akan samu anguwa sun zo sai zama akwai masallaci ginanne a anguwar wannan masallaci yana ƙarƙashin su sai suka yi shawara a matsayin su na mutanen tudun jikon wannan masallaci da ke tsakiya anguwar su su ga limamin da suka naɗa don sun zo sun samu masallacin bai da tsari ko bai da liman wanda suka nada shi ne limaminsu na fata an gane domin yanzu sun samu masallaci ne kharib ba kowa ko kun fahimta jama'a amma sun samu masallacin ko da ba mutane a anguwar amma wanda ya gina masallacin ya aje wani mutum kwaya ɗaya yana nan yana haƙuri yana sallah shi kaɗai jama'a suka zo yanzu to wannan mutumin shi ne ya dace da yin limanci wannan kuma ya yi daidai da wani kes na Yusuf Zanfo a makarantar islamiyya da dattijo alhaji ibrahim kano ya gina asali masallaci ya nufin ginawa sai zama fili ya yi girma sai aka gina da makaranta akwai wani saurayi wani ustazu yana gidan makwabta da aka gina aka zo aka danka masallaci a hannun shi mai masallaci eh to kai eh nan kake eh to kai baka rinka wa mutane limanci shikenan to daga baya da anguwa ta zo ta girma yanayi ya zo kawai shikenan sai aka zo aka kori wannan ustazu ba adalci bane shine aula bil imama min ghairi لأن الواقف هو الذي رتبه على الإمامة في المسجد من ده يجينا مسلاتين شيني نقاشي Allah madaukakin sarki ya taimaka a koma cikin karatu malam ya ce wal imamun ratibu in salla wahdahu qama maqamal jama'a limamin da yake ratibi idan yana salla shi kadai ko kuma idan ya salla shi kadai to wannan salla tashi shi kadai tana matsayin sallar jam'i ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين malam ya ce duk wani masallaci da yake da naɗaɗɗen limami to an karhanta a yi sallah guda biyu a cikin shi matuƙar dai an haɗa wannan sallah a matsayinta na jam'i abinda wannan magana take nufi shine ga liman nan da aka naɗa jama'a ya zo mana sallah a zahar to duk wasu mutane da za su zo su yi sallah a zahar kuma a nan to an hana an fahimta jama'a to amma ba limamin ba ne wanda aka naɗa wani ne daban sai zai limanci kuma ba ya yi limanci ba ne a madadin wannan ƙaddara na ratibin limamin gaba ɗaya ya yi tafiya kuma ba wani ba wani tsari mutanen anguwa ba su nan sai wani ya zo sai yi limanci a wurin saboda mai sun zo ɗaurin aure anguwar jana'iza ta kama wasu sun zo anguwar daidai lokacin waɗancan sun idar da sallah waɗannan ba su iya yi domin har yanzu ratibin limami ba shi ya sallah a masallacin ba don haka ku kiyaye malam ya ce wal imamin ratibu in salla wahadahu limamin da yake naɗaɗɗe ne idan ya sallah shi kaɗai kama makamal jama'a to yana tsayawa ne a matsayin jama'a wa yukrahu fi kulli masjidin lahu imamin ratibun kuma an karhanta a duk wani masallaci wanda yake da limami wanda yake ratibi an tujma'a fihi salatu marratayn ayi jam'in sallah su biyu wannan mas'alar jama'a mas'ala ce hatta a malikiya ko ba su ittifaki a kanta ba amma kuma wallahi ita ce daidai wannan abin da mai risala ya faɗi shine in dai naɗaɗɗen limami ne to sallar duk da a masallaci to matsayin wannan sallah matsayin jam'i ce ko da shi kaɗai ne na ɗaya kenan na biyu idan har ya riga ya jam'in da jama'a to bai halatta wasu su zo su sake yin wani jam'i na biyu ko na uku ko makamantan haka ba bai halatta ba to ina hadisin sahabi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ala rajulin yatasaddaqu ala hadha waye zai tashi nafila tare da wannan wasu suna hujja da shi ne ta'aliqin nan ya tattauna wannan magana jama'a bayan da mai sharhi ya kawo tashi maganganu waɗanda ga su nake so za mu karanta su jama'a kun fahimta gashi nan sai ce fi husuli fadilatin jama'a almutaqaddima wa fil hukmi fala yu'id fi jama'atin ukhra wa la tujma'u as-salatu fi dhalika al-masjid marratan ukhra wa man salla wahdahu yu'id ma'ahu lakin bi sharti ko salatihi fi waqtihi al-mu'tad وانتظار الناس على العادة ونية الإمامة والأذان والإقامة ويجمع وحده ليلة المطر لأن المشقة حاصلة في حقه ويقول سمع الله لمن حمده ولا يزيد ربنا ولك الحمد أن يكره ويكره كراهة تنزيه في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين قبل الراتب أو بعده bayan ya yi maganganu masu tsawo waɗanda bari mu tsaya mu dube su ɗaya bayan ɗaya jama'a malam yake cewa wal imam ratib in salla wahdahu qama maqam al jama'a fi usul fadilati al jama'ati al mutaqaddima liman idan yayi sallah shi kadai jama'a a masallaci sallar tashi ko tana tsayawa ne matsayin sallar jam'i da kuma samun ladan da ake samu guda 25 ko 27 وفي الحكم فلا يعيد في جماعة أخرى dan haka shi wannan limami idan da zai je ga wasu jama'a suna sallah ko ba zai maimaita wannan sallar ba don ya riga ya samu lada ashirin da nawa da biyar ko da bakwai amma fa shi kadai a can wala tujma'u salatu fi zalika almasjid marratan ukhra kuma ba za a sake yin wani jam'i ba domin ne domin waccan sallar da liman yin shi kadai tunda na dadde ne to a matsayin jam'i take wa man salla wahdahu amma wanda shi kaɗai ya sallah yu'idu ma'ahu idan ya zo ya samu wannan limamin yana sallah to zai iya maimaita sallar shi tare da shi lakin bi shartu salati fi waqtihi al-mu'tad sai dai da sharadin kuma wannan sallar ta liman ta zama ta faru ne a daidai lokacin da shi liman ya saba yin ta da jama'a ya zo daidai lokacin jama'a ba su zo ba wantidarin nasu shil'ada da kuma gwargwadon dama an saba akan dan jira mutane kun sani ko to ya dan yi irin wannan jiran duk na al'ada wa niyyatul imama wal adhan wal iqama sannan kuma ya samar da niyya ta limanci da kiran sallah da iqama wa yajma'u wahdahu laylatal matr haka kuma liman in ya zo masallaci shi kadai a daren da yake an yi ruwan sama ko ana ruwan sama shi kadai fa nan ma sai ya haɗa sallar magariba da sallar isha li'anna al-mashaqqa hasilatun fi haqqihi domin in ya ci gaba da jira ko kuma in ya ce zai je dawo eh shi ma akwai mashakka domin shi din nan yanzu shine Bahausa yake kira kai kadai gayya shi a liman yake shi kadai ko to amma yana matsayin sallar jam'in ne malam yace wa yaqulu kuma zai iya fadin sami Allahu liman hamida in ya faɗi sami Allahu liman hamida wala yazidu rabbana wa lakal hamdu ba zai kara da rabbana wa lakal hamdu ba domin dama a malikiya rabbana wa lakal hamdu ta suwaye ta mamu ce to duk da ba sa nan amma ba zai yi musu ba ya faɗi tashi kawai ya rabu da tasu ayyukurahu an fahimta sai ce wa yukurahu karahata tanzihin ya ce an karhanta amma karhancin na tanzihi me ake nufi da tanzihi shine an tsarkake karhancin daga ya kai haramun ba a matsa karhancin don akwai karahatu tanzih akwai karahatu tahrim to karahatu tanzih wato ana cewa ne karhanci ne na kyamatarwa an kyamatar da abin amma ba ana cewa karhanci ne na an hana gaba ɗaya ba to shine sai mala yake cewa fi kulli masjidin lahu ratib imamun ratibin duk masallacin da yake da ratibin limami na ɗaɗe to makaruhi ne amma karhancin ba na haramci ba an tujma'a fihi salatu marrataini a haɗa a sake yin jam'i na biyu akan sallah guda ɗaya jam'i na biyu akan sallah guda ɗaya kenan yanzu tun da an ce makaruhi ne in sun yi sallah ba ta ɓaci ba amma ba haka aka so ba malam yake cewa qablar ratib ko dai zama wannan sallah za su yi ta ne kafin ratibin liman au ba'dahu ko kuma bayan ratibin liman to jama'a a tsaya a nan ga wani dogon ta'aliki kowa ya duba yace zahaba ashhab amma malam ashhabu ya tafi ila jawazil jam'i ba'dahu ya ce in har liman yayi nashi jam'in to wasu za su iya zuwa su haɗa nasu jam'in wa annana ibn yunusa malam dan yunusa ya kawo dalilin karahatal jam'i lima qad yadkhulu bainal a'imma min ash-shuhana yace saboda ko eh saboda irin ganin kyashi da zai faru ne kuna ji malam dan yunusa shi ya kawo dalili me yasa jam'in na biyu aka karhanta ibn Musa ya ce saboda za a rinka samun irin wannan ainihin abin nan ganin tsashi wato na yi sallah wane ya zo ya ja jama'a sun yi sallah wato na yi sallah da mutum talatin wane mutum ɗari ya sallah da su kaga ganin tsashi zai faru ko ibn Musa ya ce dalilin shi kenan wale Allah ya taɓarraƙa ahalin bid'a haka kuma ka a samu 'yan bid'a su yi amfani da wannan dama fa yaj'aluna man ya'ummu bihim sai su kibin sallar masallaci ta gaba ɗaya sai su sanya wani wanda zai rinka musulmanci jama'a kun ji ibnu Musa ya goyi bayan me kenan ya goyi bayan kada ayi kada ayi wa nasara ibn arafa malam dan arafatu shi kuwa ne muku irin yaren da suke ne a gauru malam dan arafatu malam dan arafatu shi kuwa sai ya taimaka wa kaula ashab maganin malam ashabu malam ashabu shi ya ce ya halatta ko ibnu yunusa ya ce a'a shi ma ya goyi bayan kada a halatta dan saboda son zuciya kar ya fito ɗan bid'a su makale su raba kan masallaci saboda kan kiyayya ta faru shi ko malam dan arafatu sai ya goyi bayan maganin malam ashab wa qala sai ya ce huwal aslu ya magana ibnu ashab ita ce asali menene yake nufi da asali halaccin jam'i me ya haramta babu abin da ya haramta sai kuma ya ce wa zahiru hadisu man ya tasaddaq ala hadha kuma shi ne daidai da zahirin hadisin da annabi ya ce waye zai tashi ya wawana sadaka ya wannan mutum sadaka inda abu dawuda malam ya ce hadisin yana nan ainihin abu dawuda ya rawaito shi lamba ta 574 ibn ibban ibn hibban lamba ta 2397 wasu hahu kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisi sai malam yake cewa zahirin wannan hadisin dalilin lahu kuma dalili ne ga ashabu to jama'a ina son kowa ya natsu mu tattauna mas'alar abin da yasa har yanzu matsala ana ci gaba da sabani a kanta kuma har yanzu dalilin da ake kawowa shine waɗannan dalilan ga dukkan ɓangarorin guda biyu dalili na farko waɗanda suka ce bai halatta ba iyakacin maganganun kenan sai kuma wasu dalilai na nasoshi da suke ishara a kansu dalilai na nasoshi da suke ishara a kansu imamu shafi'i ya ce ina tsammanin waɗanda suka ce ka'ai jam'i na biyu a masallaci dalilinsu na komawa ne zuwa ga ƙiyayya da za ta faru da raba kan al'ummar musulmi sai kuma maganganun da aka samo cewa sahabbai idan suka zo masallaci da aka riga aka yi sallah to kowa yakan yi sallah shi shi kadai ne to kun ga waɗannan maganganun na imamu shafi'i iyakacin dalilan kenan duk wanda zai kawo dalilin baya wuce nan na farko an dubi abin ta hanyar rabuwa ko haɗuwar kai idan liman ya zo ya sallah kowa ya daure ya zo ya bi idan aka ce akwai damar wani ya iya zuwa ya kafa wani jam'in to me yawa wasu masu son zuciya ko masu kasala ko wasu masu son kawo fitina za su iya rinka jinkirta su ce ku bari su gama nasu mai namu kun san ana yin haka ko ba ku san ana yi ba ana yi to kun ji dalili na farko dalili na biyu da imamu shafi'i ya kawo mu'allakan ba tare da ya kawo isnadi ba ibnu abi shayba ya kawo shi da cikakken isnadi al-imam al-hasan al-basri cikin tabi'ai yace sahabban annabi in suka zo masallaci wa qad sulliya fihi a halin an yi sallah a cikin shi sallar furada sai kowa ya sallar shi shi kadai al-imam abubakar ibn abi shayba ya rawaito wannan da isnadi sahihi daga hasan al-basri to hasan al-basri tabi'i ne ya ba da labarin sahabbai kaga ya ba da labari ne musnadan domin malaman shi ne ya gan su ke kun ji waɗannan dalilan waɗannan dalilan jama'a duk wanda ya tsayaye musu dube da idan basira ya dubi sharhohinsu da al'imamu shafi'iyai da sharhohinsu da malam muhammad nasiru bin al-albani a cikin tamamul minna da sharhohinsu da malam mashuri a cikin littafin alƙalin mubin fi akhta'il musallin Allah al'azim sun isa dalilai jama'a kun fahimta to amma waɗanda suke cewa ya halatta a jam'i na biyu a masallaci su kuma dalilansu ga su kama haka dalilinsu na farko suna koma zuwa ga asali cewa yo ai asali ne babu wanda ya hana a jam'i dalili na biyu suna komawa zuwa ga falala shine yo ai ita sallar jam'i tana da lada ashirin da bakwai ko ashirin da biyar to wannan ladan suke ƙoƙarin samu dalilinsu na uku shine dalilin hadisi to amma ina son ku sani shi hadisin ingantacce ne sai dai ba nassi ba ne akan matsalar da ake rikici a kai ashe akwai bambanci tsakanin hadisi ko hujja da kuma nassi nassi shine raba gaddamar hujja hujjar da take raba gaddama ce an idar da sallah ne sai wani mutum ya shigo masallaci a makare sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce waye zai tashi ya bi wannan su yi sallah shi tashi ta zama nafila sai ka samu wani sai tashi to yanzu kun ga shi wannan da ya zo sallah farilla zai yi shi wannan da ya tashi ya bi shi fa nafila ce don haka surar ta saba daga surar wanda za a idar da sallah a zahar a jam'i su kuma su tashi gaba ɗayansu suna sake yin sallar a zahar a jam'i da wannan ne za mu ce wannan hadisin sahihi ne babu shakka amma kuma shi hadisin ba zai zama nassi wato ba raba gaddama ba ne game da matsala naka waɗanda suka halatta su ne su malam ashab da shi da su ibnu arafa da waɗanda suka goyi bayan su kuma suka hujja da wannan hadisin to wannan hadisin ba hujja ba ne ko ɗaya wannan ta zama amsa ga har yanzu waɗanda a wannan zamanin suke kawo hujja da wannan hadisin to kuma wannan na daga cikin mas'alolin da muke faɗi akan in za ka yi hujja da hadisi a matsayin ya zama hujja ko aya sai ka duba tukuna abin da ake maganin shine hadisin ko aya yake magana misali yanzu mutane da dama sai ka ji sun ce to ba yadda aka iya ai kaddara ce sai ce saboda Allah ya ce wa ma qadara Allahu haƙa ƙadaran haƙa ƙadari abin da Allah ya ƙaddara ƙaddara Allah gaskiya ce a ita ayar ma ba haka karatun ki yake ba wa ma qadarullaha haƙa qadrihi shine karatun aya wa ma qadarullaha haƙa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى أما باوي وما قدر الله وكما ومن قدر الله haƙƙan ƙadari wannan karatun aya ba haka take ba abin da Allah ya ƙaddara wannan gaba ɗaya ma ba ana magana ƙaddara ba ne wa ma ƙadarin laha ba su girmama Allah ba haƙƙa ƙadirhi girman da ya dace su ba shi if qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in saboda cewa suka yi tunda Allah yake bai taɓa saukarwa da mutum wani abu ba yahudawa suka yi wannan magana suka ce tun da Allah yake ƙarya ne ma bai taɓa kowa wahayi ba suna faɗin wannan maganan ne domin wai su kore manzancin annabi Muhammad amma a cikin haka kuma sai suka kore manzancin annabi Musa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a qul man anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kasiran yanzu nan in kuka ce Allah bai taɓa saukarwa da to wannan littafin na annabi Musa waye ya zo da shi gashi nan kuna ta rubuta shi a cikin takardu ku bayyana abin da kuka ga dama ku ɓoye da yawa daga ciki saboda ya saba wa son zuciyarku a ƙarƙashin wannan jama'a wannan ayar ba hujja ba ce dangane da ƙaddara ko kaɗan to haka wannan hadisin ba hujja ba ne dangane da halaccin maimaita irin jam'in da aka yi domin annabi ya yi jam'i ne mamun shi sun bi shi irin sallar da ya yi wannan kwamitin ya tashi ne ya bi wancan ba irin sallar ba shi ya bi shi a matsayin nafila ne to sura ta saba waɗannan su ne ake kira alfuruk a cikin ilimin usulul fiqh kuma su ne babin al'ashbahu wan naza'ir sun yi kama da juna amma sun saba to idan aka samu abubuwa da suka yi kama da juna amma suka saba ko to ba a ɗauko su a hujja da su kun ji amsa dangane da wannan hadisi amsa dangane da cewa falalar jam'i amsar ita ce kana son falalar jam'i eh to ka zo da wuri iyakarta kenan don haka aka ƙayyade ga lokacin sallah aka kira sallah aka ce a jinkirta domin na nesa kintsa ya zo to duk wanda yake son falalar jam'i to ba zai mana hujja da cewa to ai yana bin falalar jam'i don haka sai ya zo san da ya ga dama a ya zo ya bi falalar jam'i don ga jam'i can na asali jama'a kun fahimci wannan sai kuma magana cewa asali ai ba wanda ya hana in ba wanda ya hana sai dai kuma a cikin shari'a annabi ba a samu haka ba domin shari'a annabi tana bayyana ne a cikin ayyukan sahabbai to ga hasanul basri ya ce sahabbai a shari'a su in suka zo masallaci an riga an yi sallah sallai furada sai su sallah su daidai daidai su suka rawaito falalar jam'in sannan kuma sun san cewa asalin sallar ta jam'i in sun yi ta a yanzu sun yi jam'i za su samu lada amma sai su ga a'a wannan ya saba ba sunnar da annabi ya dora su a kai da haka gaskiya jama'a muna tare da maganganun da mai risala ya faɗi wanda ainihin malamai da suka biyo bayan shi suka goyi bayanta kuma bari ku ji kun ga wannan magana ko ita ce shi kanshi imam malik ya sa a kai imamu shafi a kanta yake haka nan imamu abu hanifa a kanta yake jumhurin malamai a kanta suke da haka duk masallacin da yake da naɗaɗɗen limami to ko da masallacin kasuwa ne ina son ku kiyaye don malamai suna wata kalma da mutane ke rudewa sai a ce idan masallacin kasuwa ne ko masallacin bakin hanya to nan akwai tafsiri masallacin kasuwa abin da yasa saboda asali an san mutanen kasuwa ba sa sallar jami'i amma in sai suka yi kansu shawara za su rinka sallar jami'i sai suka sa limami to wannan masallacin yanzu ya tashi daga wancan hukunci ya koma hukuncin kowane masallaci masallaci ne na bakin hanya sai su masu masallacin suka yi wa kansu hukuncin cewa za su rinka yin jam'i lokaci kaza to duk wanda ke wannan yankin anguwar to ya zo ya bi wannan jam'in in ba haka ba bai halatta matafiya sun zo za su yi jam'i wanda ya saba wa irin wancan shi mutumin unguwa ya zo ya bi su ba bai halatta ba sai bai sallar shi kadai to ga misali yanzu in ka tafi masallacin nan na anguwar dan kanda in ka baro garin Kaduna akwai mutanen da ke zaune a wurin suna kasuwanci wasu su ma anan suke kwana to akwai naɗaɗɗen limami akwai ladani to in aka kira sallah aka yi wannan sallah to duk wani mahauci da mai shago ya zo a yi sallah da shi idan ya ƙi bin wannan sallah da nufin cewa in ya ga wasu matafiya sun zo sun kabarta sallah zai bi su to an karhanta ya saba wa doka to amma su matafiya fa babu laifi don sun saba me yasa saboda irin sallar da za su yi ba ita ce irin wadda liman ya yi ba liman ya yi sallah a zahar ne raka'a hudu su kuwa sun zo ne za su yi sallah a zahar raka'a biyu kaji kasuru ta sabawa ta zaman gida sannan mai yiwa kuma ma za su hada ta da la'asar kaga kenan za su yi kasran wa jam'an imma taqdiman aw ta'khiran ko dai za su hada sallah azhar da la'asar a lokacin sallah azhar ko za su hada azhar da la'asar a lokacin sallar la'asar sannan kuma kasuru ne dan haka tunda surar abin da za su yi ta sha bamban da abin da liman yayi to ya halatta walaikum salam warahmatullah jama'a kun fahimci wannan domin dole ne mu rinka yin rayayyen karatu wanda zai rinka amsa mana matsalolin zamunan mu a yanzu shi yasa ku guji na ɗibo misalai ɗazu na Abuja da misalan mu a nan Zaria da misalai a Kano da makamantan haka tare da misalin Kano ma da nace dan uwa Malam Ja'far Allah ya gafarta mishi ya warware bayani a cikin wancan kaset masallaci ne suka gina su su Malam Ja'far da suka gina masallaci da kuɗinsu ba da kuɗin masarautar Kano ba ba da kuɗin kowa ba da kuɗinsu suka sai fili suka gina amma sai suka girmama masarautar Kano suka je suka gabatar da limaminsu limamin nan nasu da suka gabatar jama'a ni abokina ne malam nazifi mun yi karatu tare da shi a Kano aka je aka yi mai jarabawa ta karatun ƙur'ani ya iya aka yi mishi ta tajwidi ya iya aka yi mishi ta haddar ƙur'ani ya iya aka yi mishi ta rubuta huduba da karanta ta ya iya aka yi mishi ta fiqhu da karatun littattafai da sanin al'adun karatun Kano da yanayin Kano duka aka tabbatar ya ci sarkin Kano ya tabbatar da naɗin shi a matsayin limamin juma'a na masallacin ahalus sunna na sabuwar gandu daga baya sai wasu fitsararru suka tafi suka je don su haddasar da fitina su saka sarkin kano a cikin rudani sai suka je sai suka zuga shi waɗannan su malam ja'afar ba sa shiri da wannan yusuf ali haka sarkin kano ya naɗa musu yusuf ali ya aika da shi ina son ku gane wannan ita ce fitina Yusuf Alim da Malam Ja'afar duk sassaucin Malam Ja'afar yake fitowa a cikin ƙararren wurin tafsiri a talbijin da rediyo yana cewa wannan mutum arne zindiki wanda in akwai shari'ar musulunci ya kamata a kashe shi a ce kuma wannan za a naɗo musulmanci kai ka san masarautar Kano ta so ta haddasa fitina ne suna zaune katsam sai aka ce wai an cire malam nazifi an naɗo wannan to ku dubi ƙara'in da dama na farko fa shi sarkin kano nan shi ya naɗa wannan limamin nasu bayan duk jarabawa an yi jarabawa nan su malam isa waziri su suka jagorancinta malamai ne fadawa ne shine wazirin kano aka tabbatar da wannan malami malam nazifi shi ya dace a komai kuma su masu masallacin su suka kawo shi sannan daga baya kawai aka je aka ɗauki ɗan ɗariƙa ɗan ɗariƙan ma da har 'yan ɗariƙan najeriya kaf ba su taɓa yin wauta irin tashi ba sai ana rubuta allah wasiƙa allah yana rubuto jawabi maganganu munanan maganganu sai a ce wai an ɗora wa 'yan izalan kano irin su malam jafar wannan limamin tsakani da allah masarautar kano ba ta nemi zaman lafiya ba kun ji abin da ya jawo to shine malam jafar ya zo wannan kasar da aka sa mai gwagwarmaya ya zo a ciki yake faɗin dama a shari'ar musulunci babu inda aka ce sarki shi zai naɗo mana liman kaɗai mun mutunta masarautar kano ne iyakacinta kenan to shi yasa na kawo wannan kyakkyawan misali jama'a shi yasa ne ishara zuwa ga wannan maganar da farko cewa mutane sun gina masallacinsu sun sa limaminsu ya nemi limanci suna jin daɗi kawai sai ka ce kai kuma kai ka saboda kai ne sarkin gari kai kuma ga wanda ka naɗo musu ko haka kai ko fitina ka ne ma kamar mu ne nan yanzu da masallacin juma'a mu na muciya mu ne da masallacin mu mu muka gina abin mu muka ɗauko liman muka sa a ce kawai sai sarkin zazzau ya aiko da wani ɗan ɗariƙa ya ce shi zai mana limanci to balle misalin na su malam ja'afar ya fi haka fa nasu limamin sai da suka ɗauka suka kai wa sarki sarki ya ce ya yarda da shi kuma aka yi bikin naɗa shi ya naɗa mai rawani da hannun shi aka kuma aka fara sallar juma'a lafiya lau sai bayan ɗan lokaci kawai sai sarki ya ce wai kuma ga wanda ya aiko dole kawai abin da yake so shi za a yi to wallahi ko dan ma sarkin Kano ya samu ne billahi lazi ba inda in izala suke zuwa masu shawarci wani sarki a maidugurin ma in izala suka aika shehun Borno tsoro yake ma ya aika da wakilin shi ya ce ba sun ce ba ruwanmu da su ba su je can su naɗa wanda suke so ba ruwanmu da su ba ruwansu da mu lakum dinukum waliya dini shehun Borno shi ko zuwa ba ko an aika mai ya zo yan izala ba su buɗe masallaci sai ce ba ruwan shi kaga ya zauna lafiya wannan su ne tafsirin waɗannan bayanai jama'a bari karanta mana wannan gaba saboda sharhin ta yayi muhimmancin da ya sa muka tsaya muka tattauna ta Allah madaukakin sarki ya taimaka amma a malikiyance dai malam ya ce a duba sharhin zarruq sharhin zarruq na risala ne jama'a yana nan mujalladi ɗaya ne a duba a cikin mujalladi ɗaya ɗin amma juz'an shi guda biyu ne a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da takwas da kuma mawahibul jalil mawahibul jalil jama'a yana daga cikin sharhohin muktasar waɗanda suke wasa'awa wajen mujalladi takwas ne a mujalladi na biyu shafi na ɗari da goma da kuma sharhul karshi sharhin karshi shi kuma sharhin muktasar ne mujalladi shida ne duk suna nan a makarantar nan a cikin mujalladi na biyu shafi na talatin Allah maɗaukakin sarki ya taimaka bari mu ƙarasa karatun sharhi inda yake cewa qablar ratibi aw ba'dahu aw ma'ahu ala qawlin wal madhhab annahu ya'rumu an yusalli ahadun salata hali salata al-imam ar-ratib laha infiradan aw jama'a لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وتفريق الجماعة وقد أمر الشارع بالألفة malam yake cewa kablar ratibi an karhanta a tsaye da wani sallah wata sallah ta jam'i kafin naɗaɗɗen liman au ba da ko bayan shi au ma'ahu ko kuma tare da shi ga liman can yana yin nashi jam'in da jama'ar shi sai ku kuma ku zo sai ku tsibbace a wani wuri ala kaulin a bisa wata magana amma sai malam ya ce wal mazhab amma ingantacciyar mazhaban malikiya ko a nan fatawa ta sha bamban tsakanin kafin da bayan da kuma sanda idan kafin liman ya yi nashi jam'in ne to makaruhi ne idan bayan liman ya yi nashi jam'in ne to makaruhi ne amma idan liman yana cikin yin nashi jam'in ko malam ya ce to haramun ne an yi salliya ahadin salata halin salatan hala salatin